shi ya kamata ba mala'ika jibril kuskure saboda da annabi da aliyu dan wa da dan kani ne don haka sun yi kama da juna wai da jibril ya zo zai isar da sako ga ainihin annabi mala'in aliyu sai ya kuskure saboda sun yi kama sai ya saukar da wahayi zuwa ga ainihin annabi muhammad shikenan sai aka ce to dai a bar shi haka wannan gaskiya kuskure ne mummunan kuskure muguwar magana ce Allah ya kiyaye sannan yan shi'a suna zagin sahabban annabi duba wannan littafi da dan dariƙa ne mutumin daga baya ya dawo ya bar dariƙar tijjaniya kuma sai ya shiga shi'a muhammadu tijjani as-samawi shi ne yace sun mahtadaitu then i was guided da ya rubuta littafin da larabci sai kuma yazo ya fassara shi ina nan da fassara shi ta turanci then i was guided wai yanzu kam ya shiru tun da ya zama dan shi'a wai ya gane sahabban annabi macuta ne kaza kaza kaza duk ya zazzage su ya ci mutuncin su yace kuma babu shakka ranar kiyama manzon Allah in suka tinkaro shi zai ce ayi wuta da su ba shi ba su to kun san abin da yake faruwa abin takeici mafi yawancin samarin mu da ƴan mata da suke shiga shi annan talibi ba su iya karatun arabiya ba asalin yadda tarihin shi'a ya faru a Najeriya wato a 1978 yau shekara 22 aka samu gwamnati ta kafa a Iran da ta kafi a iran sai aka yi taro taron nan an yi shi a nan a biyu ne a zariya nan da aka yi taron nan sai aka ce to a tura dalibai daga mss su tafi su je su ainihin yi minna kama a ce mutum ya haihu ai za a tura a ji a minna ko to sun samu gwamnati a nemi su minna daga nan cikin ɗaliban a lokacin da aka tura akwai shi zazzaki yana daga cikin ɗaliban mss a lokacin yau shekara kama ashirin da da suka je suka dawo sai su waɗannan mutanen iran 'yan shi'a sai su kuma suka taho kawo ziyara ta musamman ba don komai ba don su zo su godiyar munna da aka taya su da suka zo godiya shine sai suka nemi ɗalibai a lokacin nan na mss su ba da goyon baya a rinka aiko da littafan shi'a da kasusuwa da sauransu sai su suka ce a su gaskiya saboda allah suna son su yada addini ne irin yadda shehu usman ne don haka za su ba da littafan shehu usman a buga musu tun daga ran na mutanen iran suka gudu ba sake dawo musu wannan na ɗaya daga cikin waɗanda aka yi zaman da shi shine limamin tukurtukur a yanzu wani matashi ne malami sunan shi malam aliyu tukurtukur suka ce su gaskiya ba za su yi shi ba za su yi addini ne mai kyau tun daga lokacin aka yi ta musu sharri su aka yi ta ɓata su wannan sai su su zazzaki suka ci gaba da da'awar amma sai suka ci gaba da ya a ɓoye da da'awar ta yi ƙarfi sai su yara matasa waɗanda galibi ba su iya karatu na addini ba sai dai su je a faɗa musu magana kawai shi kenan sai zo suna faɗi sai ku ji yaro yana zagin mu'awiya yanzu kamar a ce yaron ki ne ɗanki halan malak sai zo yana zagin uwarki sai zo yana zagin uwarki wai me yasa wai saboda ta cuce ki to tunda uwarki ta cuce ki shi kuma jikanta kullun da an ce hajiya wanta sai ce shege Allah ya tsine mata albarka ke da aka cutan zaki yadda misali ma haka ne saboda haka al'amari ne na ainihin cin mutunci Allah maɗaukakin sarki ya tsare kun ji wannan magana kenan sannan na biyu zagin sahabbai wannan babu shakka su ne kun ga wannan littafi na taho da shi a matsayin misali ne littafin rijalul kashi a mai wannan littafi ya ainihin ci mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda ainihin ya zage su zagi na ainihin fitar arziki a cikin shafi na sha biyu ya ce sahabban manzan Allah sun yi ridda baki ɗaya da manzan Allah ya rasu sai suka yi ridda suka zama kafirai sai ‘yan kaɗan kamar guda hudu a cikin shafi na ɗari ɗaya da tamanin kuma a wannan littafi ya ce a duk wata zina da aka yi a duniya alhaki na kan abubakar abubakar sahabban manzan Allah haka duk wata giya da aka sha haka duk inda aka yi kisan kai hakkiya mata tashi laifi na kan abubakar da umar sai ce don haka mu muke tsine musu albarka kuma muke cewa duk jama'a musu tsine musu albarka kuma mu mun yi baran-baran da mu da su ba mu ba su gashi wannan rijalul kashi li abi amr muhammad ibn am ibn umar ibn abdul aziz al kashi da wannan littafi kun gan shi daga can ƙasar iran ainihin aka bugo shi waɗannan littafan mun ainihin mallake su ne tun kafin su san cewa ba za a bi su ba don da suna tun gudu littafan suna daukan za a bi su kamar littafan ɗariƙa ne muka fito da wani littafin mun mallake shi da daɗewa sai a ce ƙarya ne muka yi saboda muka zo muna tunan asirin sai aka ɓoye to mu kuma mun riga mun siya sai zan wani littafin bai wuce naira talatin ko naira ashirin muka siya ya daɗe a aje shekara goma sha biyar in ka fito da shi inda za a je kasuwa ma ba za a same shi ba yanzu kama wannan littafin sanda na siye shi naira ashirin da biyar na siye shi na shi tuntuni mai ma naira ashirin da biyar na siye da za ki je ki bincike irin waɗannan yaran masu zafin kai kai kana da littafin bai da shi amma su dai sai su ce su wallahi ƙarya ne kaza kaza kaza to malam abubakar na farfaru limamin farfaru da ke sokoto dattijo ne ya kai wajen shekara 60 yanzu a duniya shi kam ya sha zuwa iran ya ce shi ran da ya je iran daga ran nan ne ya da daga rakiyarsu da ya je iran ya ce abu na farko dai ba su da masallacin juma'a don su sallar juma'a sun ce ba farilla ba ce sai san da mahadi ya bayyana don haka ko ka yi juma'a sai ka sake ainihin abin nan sallar azhar a bayanta ya ce to don haka a fili suke sallar juma'a tunda ba dole ba ce ya ce to mun zauna muna shirin za a yi sallar juma'a liman yana zuwa ya ce ga limami duk inda mutum ya kai cikar kamala ya kai ga gemu ga saje ga naɗi ga komai ya zo zai yi hudu ba yana ainihin fara hudu ba sai ya fara kiran sunan abubakar da umar yana zindima musu zagi yana tsine musu albarka shi malam abubakar ina nan da kasar ɗin a nan garin suka zo suka yi wa'azi mu muka tarbe su muka je na ɗauki kasusuwan guda uku ne sun sa wa kasar ɗin jana'izar shi'a da suka je suka mukabalanci zazzaki cewa in dai shi dan halal ne a babban dodo akai sai da muka kai wajen karfe uku na dare suka ce in dai shi dan halal ne ya fito ai sun san shi ya san su ba duka ba zagi a fito a tsine wa makaryaci albarka kuma a roki a roki Allah ya saka wa makaryacin cikin mu jaraba da bala'i kafin ya mutu yake fitowa kusa da gidan shi akai lokacin tun yana ainihin can kwarbai akai a babban dodo sai wajen karfe ukun dare na san cewa sai wajen karfe hudu na dare muka iso anguwan nan lokacin ina nan da kasusuwan guda uku ne na dauka da kaina an yi wannan yau shekara biyar da suka wuce ke shi yasa nake cewa waɗannan yaran su yi a hankali akwai abubuwan da aka yi ne su tun lokacin ma su basu damu da addinin ba wasu ma gaba ɗaya ba ruwansu da addini a lokacin misali a dai wannan shekaran ne a 1994 ka yau kamar shekara shida su yan shi'an suka je suka tara zazzaki suka ce su kan ba za su yi shi'a ba a masallacin biyu ke ni ina masallacin ran da abin ya faru ya zo ya yi musu wa'azi suka ce to suna son ya gaya musu shin yana jan su zuwa ga shi'anci ne ko zuwa ga musulunci to ya zo zai inda inda ashe sun shirya sai suka faɗo kan shi da gudu duk da an yi banga-banga an tattare da hannu haka amma su sun yi shiri kuma mu ran nan muka yi mamaki mun zo muka ga duk wata bishiya da ke kewaye da masallacin juma'a na biyu ke an tsintsinke ta an gyara tsimangiya an aje ashe wai akwai shiri ne yadda in ta kure maka ga tsimangiya nan ɗauka ka shuɗa mutum shiri ashe suka yi kyakkyawan shiri ana zuwa sai ga abu ya hargitse masallacin biyu ke in kika taho za ki fita ta wajen liman haka to sai ki hagu in kika yi hagu kuma sai ki dawo sai ki fito a kofa to sai zazzaki da suka ritsa shi zai gudo inda motar shi take motar tana daga can gabas da masallaci da ya kwaso da gudu haka sai ya fito ta wannan wurin to gaskiya saboda Allah dukkan mu mun dauka cewa ya fita ne da haka sai aka yi wajen motar shi suka je suka farfashe mota mu da yan jarida ne yan kallo ne mu ya sa wasu yara yan nan muciya da ke mangorori da suka kyallara suka gani sai suka ce wai kwai labari duk a ido na aka yi ashe gogan naki ya haye kan manara irin can ginin nan da ake na masallaci dama a ne matakala can ya haye aka yi nema kamar ya tashi sama ina aka yi da shi tsuntsu ya yi kaza sai can da hankali ya kwanta tukuna sai su malam ilu masu gadin masallacin sai suka sako da shi waɗanda suke sai da kasar ɗin dr ahmad da suka sako da shi to kun san dole kaɗan firgita wani lokacin kun san yaro ne ma sai saki fitsari to shi ɗin sai fitsari ya kama shi wallahi in sharri nake mishi allah ya muna azaba mafi zafi a duniya ido na ya gani ne ba labari aka bani ba da ya sako sai ya ce malam ilu don allah ya taimake shi da wani abu zai yi fitsari tunda ba dama sun tare can ya fitsari shine sai malam ilu sai ka mai wata roba to shi malam ilu mukan yi wasa cewa shi ba kano ne ba zazzagi shi kenan da ya zo sai ce ga fitsarin abokinka ba zazzagi ko za ka abin haka muka malam ilun nan yana nan da ran shi yanzu a masallacin biyu ke in kuna sauraron karatun dr ahmad a kaset za ki ji wani da yake allahu akbar to shi ne malam ilu za ki ji yana akbar to shi ne malam ilu to ki je ki tambaye shi ai shi yasa lokacin da na gaya wa mutanen zariya magana aka ɗauka a kasar sai na ce ku je ku kai wa malam ili ya ji in ƙarya ne don Allah a ƙaryata ni daga can a aiko da kasar a ido na akai ba wai labari aka bani ba su kansu ba su san na labarin za a IBC din ba kasar din da na yi ma na allura ta tono garma ni na je na ɗauke shi da kaina don galibi ba su san ni ne albani ba cewa suke wani kankame mu mutum ne da wani naɗi da saje da furfura ni na je na ɗauka da kaina a 1995 zazzaki zai yi wannan abin nan wai suna zargin shi yana neman matansu yana kaza yana kaza yana yana laifuffuka saba'in shine da ya faɗa ya Allah ya sai ta barɓake kamar zai kuka ainihin kwasai wasu 'yan mata suka kwashe da kuka wata hadda birgima na ce o kama an wa kanin ubanki shi yasa da na sa kasar ɗin da na sa ai za ku ji akwai kukan mata wata ta kwashe da kuka kawai haka to Allah ya kiyaye to kun ji wannan to don haka kwangila ce aka ɗauko yanzu akwai kaset a wannan lokacin akwai wani yaro ɗan kano suna daga cikin waɗanda suka ce su ba su yarda su ci gaba da bin shi akan haka ba sai ya kaset ya sa wa kaset ɗin haɗe-haɗen maganganun zazzaki na shi'anci to wannan kaset ɗin sai ya saka maganar zazzaki sai kuma ya raddi to ni kaset ɗin ni ban ce komai a ciki ba na fito da kaset ɗin ne kwanan nan kaset ɗin yau shekarar shi biyar da yi ni sai na sa wa kaset ɗin suna kura ta ci kura su isu ne suke dukan junansu in ni ne ne magana sai a ce albani na zagin malamin mu yau ga ɗalibin shi ne sai ce bari ku ji magana wannan kafiri zindiki Allah ya raba mu da sharrin shi sai ku ji yasa a nan ciki ne aka sa ya ce wai sahabin annabi mughiratu dan shu'ba an kama shi yana zina da ya gama faɗi sai ya ce in wannan ne zagi na zaga in wannan ne zagin sahabbai na zaga kasar ɗin duk wanda take so yana nan awa ɗaya da rabi ne ban ce komai a ciki ba suna ne na sa mai a baya kawai ni na sa mishi kura ta ci kura isu isu kuma ya faɗi adireshin shi shi malamin da ya wannan ɗin ya ce duk mai neman ƙarin bayani ma ya ce duk suna da waɗannan kasusuwa domin a cikin kasa ɗin da muka yi na allura ta tono garma za ku ji inda zazzake yake cewa duk wanda ya san na canza daga shekara goma sha zuwa yanzu ya kawo kasa ɗin shine shi wannan yaron ya ce to mu mun san ka canza don haka ga kasa ɗin shine sai ya sa ya ce ai ga yadda da kake da awa yanzu kuma ga yadda kake to kun ga a cikin wannan littafin gashi aslu shi'ati wa usuluha bi qalamil imam bi qalamil imam al-akbar Muhammad al-Husayn Ali Kashif al-Ghita gashi daga Beirut suka buga wannan littafi na ɗan shi'a ne wani ainihin Ali Kashif al-Ghita wani ɗan shi'a ne kun san abin da yake cewa cikin littafin ya ce riwayar hadisi in dai ba daga mutan gidan annabi ba su ba su yarda da ita ba amma hadisi irin wanda abu huraira ko samuratu dan jundub zai ruwaito ko marwanu dan hakan sai ce bai kai darajar fuffuken sauro ba su a wurin su su yan shi'a to kun dai ji wannan jama'a kaɗan kenan daga cikin abubuwan da zan takaita muku game da haɗarin waɗannan mutane amma ya ishe ki dai yanzu ki san haɗari da mutanen nan ana maganar shari'a da su daga baya yanzu da shari'an nan ta zo sai kuma suka ce su kan ba sosai suka koma suna cewa a shari'ar musulunci a shari'ar musulunci an kafa a shari'ar musulunci a zamfara to kun ga wannan ba karamin sharri bane Allah madaukakin sarki ya tsare mu na yi muku wannan tambihin ne saboda ku mata da yan mata wani lokacin ana yaudara ku ke duk wanda ya zo inda ya iya toshi shi ne kawai kike so duk wanda ya zo ya iya kyale-kyale shi kike so to kuma kun san babban ta'adi da harkar shi nan tewa Najeriya ta arewa daga 1978 zuwa 1980 shekara biyu a wannan lokacin ɗalibai da dama a nan abu suka tibire da wasu kaɗan a biyu ke suka tibire suka ce boko kafirci don haka su ba za su ci gaba da yin boko na san daga cikinsu akwai wani abokinmu malam bashir malam bashir suka tibire suka bashir umar aliyu daga garin kano yake da suna zuwa nan zariya muna haduwa suka tubure har malam abdulwahab da kuke ji a abokin su malam ja'far shi ma da duk tafiyar suke to shi malam bashir suka tubure suka ce boko kafirci ne dagutu ne in ya zo lacca nan yana injiniyarin fa in ya zo lacca sai ya sawo alkyabba in ya sawo alkyabba kaji kai da kake ɗalibi fa sai ka sa alkyabba kamar wani shehin malami sai ya naɗi nan tsakiya ba komai nan sai ya naɗa yadin haka sai ya naɗa to akwai wani malami gara ne yana bala'in tsoron malam bashir a lokacin to sai malam bashir sai ki zuwa lacca wata ran kuma aka zo jarabawa aka hana shi ya je firgita wannan malam shi ne sai wannan malam ya je ya samu wani malami musulmi ya ce yaron nan na rasa yadda zan yi da shi ya ki zuwa karatu an zo jarabawa an hana shi shiga ya zo ya ce zai mana yakin musulunci mu a taimake mu don Allah to dai sai lokacin nan kawai sai su zazzaki suka zuga su cewa ai ma bokon kafirci ne su bari a lokacin da su sun gama nasu kuna fahimta ta da kyau su sun gama sai suka ce ƴaƴan jama'a kafirci ne ku bari sai su malam bashir su shida maza da wasu ƴan mata su hudu a lokacin sai suka kwashe jikin sai suka tafi masallacin biyu ke sai suka zauna su suna itikafi su ba abin da ya shafe su ba wani karatu ba kasuwanci sai gwamnatin musulunci ta kafu komai zai ci gaba kun ji fa daga masallaci manzo Allah fita yayi jihadi amma su daga masallaci saboda imani gwamnati za ta kafu sannan su fito shikenan sai akwai wasu malaman mu guda biyu daga Madina lokacin sun zo 1980 a Sheikh Ali Nasir al-Faqihi yanzu professor ne a akida ina Jami'ar Islamiyya dattijo ne ya kai shekara 70 da wani abu akwai kuma Muhammad Zarban al-Ghamidi sai suka zo sai suka same su to ku ku zo ku shiga karatu mana akwai muku karatun musulunci tunda kuna son musulunci suka ce ai su komi ya tsaya ba abin da zai ci gaba yanzu a duniya sai gwamnati ta samu in za ku kafa mana gwamnatin musulunci ku kafa mana sannan mai karatu ba za ku kafa ba za mu ba malam zarban ya ce to mu kan ba za mu iya ba amma shi wannan al nasir faqih sai ce to ku zo ku shiga in na koya muku karatu ni na alƙawarin zan kafa muku gwamnati da izinin Allah aka lallashe su da kyar sai shi malam bashir shi kadai shi kadai da yake Allah ya nufe shi da arziki shi kadai sai amsa yana shiga sai ci jarabawa sai aka dauke shi sai ya tafi madina sai aka saka shi kulliyatul hadisi sharif yayi digiri na daya akan hadisi yayi na biyu akan hadisi ba rawa can da naje ya gammala sai raka shi ma ya karbo certificate din shi ya shiga na uku yanzu zai zama doctor a cikin hadisi don Allah da ba a cuci musulmi ba to duk sauran 'ya'yan da aka kora a wannan lokacin a abu sai suka koma sai suka zama 'yan iska wasu likitoci za su zama wasu injiniyoyi wasu za su zama manyan malamai wasu za su zama manyan mutane sai aka kore su wasu daga cikin sai suka dawo nan kasuwar sabon gari suna yankan farce don Allah an cuce mu ko ba a cuce mu yanzu kamar shi zazzaki first class yake da shi a economics wanda ya kai matuƙa wajen ƙoƙari kenan yanzu in kishin addinin shi na gaske ne tsakani da Allah in ya fito akan karatun da zai taimaki addinin shi da wannan ilimin shi na boko ko ba zai taimaka a to kawai ka ja baya ka koma sai dai ka sa 'ya'yan gari ko 'ya'yan anguwa don da intellectuals da masu zurfin tunani da ilimi ne suke bin shi sai aka koma yanzu waɗanda ke bin shi ɗin 'yan iska ne da 'yan tasha to sai dai a ce ku je ku yi wa wani dukan tsiya mai anguwa kaza ku je ku korai ku je ku da sarkin ƙauye kaza ku je wuri kaza a yaƙi to tun daga lokacin sai zama sai dai a ce a je a yaƙi a kashe suwa ne a je a yi faɗa nan aka zo aka jaji ba a nan anguwar akwai yaron anguwar nan da aka je wata shekara ina je shekara uku ko biyu aka je aka kashe shi kuma abin da kai ce ina jin a lokacin shi kaɗai ne uban ya mallaka ɗa namiji babba aka je aka kashe shi ɗan gidan wani malami nan ya jama'an musulmi da wanne za mu ji to duk irin waɗannan abubuwan kun san duk sanda girma bai kama ka ba wani lokacin ba ka fahimtar haɗari in girma ya kama ka baka iya sana'a ba baka iya boko ba baka iya muhammadiya ba a lokacin sai ka samu rudani a damuwa a cikin rayuwarka misali a waɗancan lokutan muna zuwa makaranta ana koya mana addini muna zuwa makarantar boko muna zuwa koyon sana'a sai suke ta kashe mana gwiwa ai wannan boko ɗagutu ne kafirci ne kaza kaza kaza yanzu duk suna nan sun lalace sun gane cewa kuskure suka yanzu akwai wani yaro a nan Benin Street sai dai mu haɗu ya ce da Allah malam ko zan dan samu in ma gaisa ai ga shuru dai ban bashi wani abu za a rabu fa ce malam ko zan dan samu dan 20 naira da Allah ba boko ba arabiya bai iya sana'a ba wata ran kawai sai gashi karfe 9 da rabi na dare ina kwance a ɗaki sai na ji sallama sai na fito sai na gan shi na ce shi ya ce shi duniya ta dame shi ya rasa yadda zai da kanshi shi bai san abin da zai ba yanzu in an ba shi jali shi ba zai iya kasuwanci ba bai iya shi yanzu zai koma ya shiga makarantar boko ya kai wajen shekara kusan arba'in shi arabiyar yana cikin tashi hankali abin da zai ci a bakin shi ya ga gare shi ya zai yi da rayuwar shi shi wannan irin taimako zan mishi na ce to kaga matsalar duk wata hanya da za a taimake ka babu yau da kayi makarantar nan ina karban takardunka akwai inda in kai in Allah ya mana taimako sai a dauke ka aiki sana'a ka ce kai ba wata sana'a da zaka iya nace to in ba Allah ba ba wanda zai juru yau baka ka kashe gobe ya baka to dole dai haka lokacin na ɗan kawo ɗari biyu na bashi na ɗan kawo wasu sakon hantaguwa da wando na bashi na ce je ma ne don Allah mutumin da da yake karanta electrical engineering zai zama ƙwararren injiniya wanda zai iya fitowa ya zama matukin jirgin sama matukin jirgin sama zai iya zama haka zai iya zama duk dai harkar da ta shafi kanikanci ne na harkar kayan lantarki zai zama ƙwararre babban mutum ga sa'an sunan salihiji wanda ya rasu bara shi ma lokacin tare suke Allah ya taimake shi shi gidan Malam Bakar Gumi yake don haka ana koya mai karatu yana da natsuwa ba irin yadda ba su ja salihiji a lokacin ba yake wani lokaci ina gidan Malam Bashir muna hira yace salihiji an ce ya zama injiniya yake yace wallahi kaga tare muke karatu tare muka yi ta gwagwarmayar nan shi da yake dan gidan Malam Bakar Gumi ne a gidan yake sai mu ta gwasale shi mu ta gwasale shi yace ka gani yace wai yanzu cikin mu goman nan fa yace ni kadai ne Allah ya taimake ni yanzu ga ina karatu a yace sauran duk sun lalace kawai rayuwarsu ta ɗaiɗai to ku auna yanzu yaran nan da suke bin zazzaki ku duba ku gani menene ake jagorancin su zuwa gare shi ba a koya musu karatun addini bokon ba a nuna musu yadda za su damu da shi sai a ce komai kafirci to kun ga waɗannan abubuwan suna da haɗari ga 'ya'yan jama'a domin in aka lalata miki yaron in ya je gama iskancin ya dawo ya lalace wurin wa zai dawo kuma wurin ki zai dawo kuma shikenan ki ya zama miki jangon ke ce yau ki cire kwano kaza ki sai ki bashi to an ce zara ba ta barin dani Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to daga ƙarshe dai gaskiya ni nasihar da zan yi maku a matsayin ku na mata shine ku ji tsoron Allah ku san cewa na daga cikin hanya mafi girma da mace za ta samu aljanna shine biyayya aure da biyayya miji sannan duk shekara na saba gaya muku kar a rinka mantawa da iyaye iyayenki sun mutu ko ke dattijuwa ce ki rinka musu addu'a ko ke kwanan nan kike ko budurwa ce wajibi a yi wa iyaye addu'a wannan wallahi addinin musulunci ya wajabta miki haka haƙƙin iyaye bai faduwa akan ka sai ranar da kai ka mutu ran da ka mutu kam dukkan ku kun waye gari gaban Allah kowa ta kan shi yake amma a nan duniya lallai ne da daddare ne zaki tashi yan kuɗi ne zaki samu ki dafa abinci ki sadaka da sunan mahaifiyarki da sunan mahaifinki da sunan wani da sunan kaza duk ayyukan alheri lalle a rinka tunawa da mamata musamman iyaye kuma rayuwa masu iya magana suka ce kamata dinu tudan yadda kai haka ake ba ka wulakanta ubanka ɗanka ya wulakanta ka kai ubanka mari ɗayan ɗanka ya tashi sai maka biyu idan abin sai an jali ne sai an ci riba in ka zagi ubanka sai ɗanka ya ɗaure ka to in kin wulakantar da uwarki ko ubanki dan sun mutu baki musu addu'a ba abin da ya shafe ki shikenan ke ma sai ki haihu ki mutu shikenan sai ke ma a manta da ke kuma ko kun san mamaci ya fi buƙatar addu'a fiye da a ce yana da rai ki kai mishi ragon sallah ko tufafin sallah irin yanzu da sallah din domin kayan sallah ko ba a kai maka ba ai baka ci sallah ko to amma ko kun san mamaci in yana kabari addu'an nan in baki mishi ba yana cikin kunci ko kin san da daddare wata ran manzo Allah ya tashi tsakar dare je makabarta ya tsaya yana ta addu'a yana ta addu'a ya dade can dare yayi tsawo sai dawo Aisha saboda kishi fa sai wacce take manzo Allah ya tafi dakin wata amarya shi sai ta aiko abu bayan shi ke barira bi shi ki gani abubuwan mazan nan shikenan a sai kawai sai ta ga ai yayi hanyar makabarta sai ta tsaya kai Aisha dai tace kai wannan sakare yarinya ce ke ba ke ba wanda aka aika duka sai ta taso da kanta sai ta hange su sai maza ta ce wa barira koma sai ta laɗe ta game annabi ke sai ta ga ya ɗaga hannu ya fuskanci alƙibla yana tawa makabarta addu'a yana tawa makabarta addu'a can sai ya gama ya soke hannun shi sai ya dawo sai ta gurgur gurgur ta taho da gudu to tana zuwa sai ta kwanta kin san duk yadda kika gudu in kika kwanta sai an dan ji haki shine manzo Allah sai ya tashe ta za ta dan yi wani miƙawai yace hakim me kike wallahi kamar farki ne ina dan tsoro yace ki faɗa mini gaskiya ko kuma Allah zai tona asirin ki sai ce wallahi da naga ka fita nake zaka je ɗakin wata amarya ka ne kaza kaza kaza yace ke abin da ya dame kike Allah ne ya min wahayi ina cikin bacci yace azabar shi ta sauka a makabartar baki'a dan haka ni ne kadai zan je in roƙe shi ya yafe musu shi yasa ke ga tsakar dare na tashi in ba haka ba me zai kai ni makabarta shine na je ina ta addu'a har sai da Allah ya huce mutum ɗaya sai ya fusatar da Allah sai Allah ya saukar da azaba kuma sai ta harbi makabarta to shi yasa ake son koda kina yi wa babanki addu'a a nan wata ran sai ki dan daure sadadab sai ki tafi makabartar da la'asar ne da safe ne sai ki je in kin iya gane kabarin ki sallama sannan ki juya ki fuskanci alƙibla ki mishi addu'a in baki iya ganewa ba ko ina sai ki tsaya sai ki addu'a yin addu'a din a cikin makabartar tana ja Allah ya yaye musu halin da suke ciki ya jama'a mamaci inda kun taba zuwa makabarta da kun san mamaci fa lallai a kunci yake ke ko ba a ce mamaci yana cikin matsala ba ramin da ake haka za a haka wawa keken rami fa wanda za ka shiga ka kwanta sai kuma a zo tsakiya sai a yi wani ɗan ƙududun rami ɗan siriri kuma mai zurfi sai a ɗauke ka haka sai a saka ka a ciki a kwanci a hannunka na dama fuskarka tana kallon gabas sannan sai a kawo ice wallahi sai kiga kamar ba a ƙaunarka a kawo ice a yi ta jerawa a yi ta jerawa datsin datsin duk wata ya kafa a ce a toshe a toshe iska ba a so ta shige ka kamar ba a ƙaunarka kuma wannan ce ƙauna sannan a zo a ɗibo ƙasa kwaɓaɓɓiya a yaɗe a yaɗe sannan sai a tura kuma wannan ɗanyar ƙasa busasshiya ya jama'ar musulmi a wannan wuri idan ba kai da aikinka ba ba ka da gata duk duniya to ki kaddara yanzu a ce masallacin nan a kulle ki a gallake ki ba fita ba shan iska da ranki dan Allah rayuwa za ta yi daɗi ko nan da la'asar ne to balle a cikin ƙasa fa ko kuma in aka ce kabarin nan lahad ne sai an gama haƙa fas sai kuma a dawo bangon gabas sai a yi ta haƙawa kamar yadda kika san ainihin abin nan na rijiya kogon rijiya sai ya yi zurfi a ciki sai a ɗauke ka sai a danna ka ciki sai a kawo bulo sai a sa sai a toshe sai a ɗinke shi kenan kana cikin ƙasa ruf sai a rufe ka je kai da aikinka to kun ga shi yasa annabi yake cewa ku rinka raka gawa maza yake magana da su yace don wannan zai rinka sa ku kuna tunanin lahira da yazo umumi sai yace ku rinka ziyarar makabarta don wannan zai rinka sa ma ku kune musu addu'a suna amfana ko kuma ku rinka wa'azantuwa ka je ka ga wannan abokina ne wannan uwata ce wannan ubana ne kai ka san abin da ya ci uwarka ba zai kyale ka kama dan adam yana da shagala ne to gaskiya iyayenmu da suka mutu suna da bukatar ne musu addu'a kakanninmu da suka mutu suna da bukatar mu musu addu'a kuma ba addu'a kadai ba ko dan sadaka tuwo din nan aka yi tuwon rana ko dambu ko menene yaro yace ko dan kanzo kar ki ji kyashi sai ki dan diba ko dan yaya kai gashi Allah ya ji kan babata wannan abin da ke kika rena dambu ke ce yake dambu a wurinki ita za a kai mata lada ne a cikin kabarinta a ce kuma wance cikin ƴaƴanki ita ce ta yi ba wai a ce wata yakki bai zama abin lalube ne a duhu in ku goma ne a'a wance ita ce ta yi amma galibi yanzu wata mata manta uwarta ta mutu ko uba ya rasu sai yanzu da nake magana wato ba ya musu addu'a to kun ga wannan mummunan kuskure ne ni ina tunasashe ku akan wannan addinin musulunci ya yarda da wannan ana zagin mu ne mu yan izala saboda mu akuyar cikin mu ta yi kuka ba a kaunan mu sai a ce ba mu san iyaye muna zagin iyaye amma ba wanda ya kai mu iyaye wa addu'a wannan jama'a shine bayani insha Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu abinda muka faɗa daidai tun daga ran da muka fara har zuwa yau Allah ya bamu ladan shi abinda muka kuskure Allah ya yafe mana daga ƙarshe kamar yadda nace ku zauna da shirin in Allah so zamu gayyato ku bayan sallah za ku ji ana sanarwa kusan da muka ce akwai wa'azi wa'azi da muka ce na Laraba saboda bani zama sosai zamu yi tsarin wa'azi na wata-wata ko ni da kaina ina zuwa ko in zo ko kuma in gayyato muku wani malami mu zo tare da sauransu har malamai mata duk za a rinka yin haka so muke wato kan mutane ya waye a samu wayewar kai sannan wayewar kan nan muna son ku samu haddata zamani muna son matan mu a rinka wayar da kansu misali mu rinka kai su computer center iya abubakar computer center su je suna koyon yadda ake buga computer suna koyon abubuwan zamani dan koyi dan abubuwan nan na zamani in ba haka ba sai reni yazo nan gaba in baka iya buga kwamfuta ba kamar yanzu ne wanda bai iya rubutu ba in baka iya rubutu ba sai ka je ka aje kuɗi a banki dangwale ne kake yi ko ka je a sa maka fenti ka yaba to dan ka mai yana da zanen hannu irin naka in ya je kawai da ya yaba in ya kawo sai a ce to gashi baba ne ya aiko ne in suka duba sai ga iri ɗaya shi kenan sai ya ɗauki dubu ɗari sai ka je kana da dubu ɗari bakwai sai a ce ya saura dubu ɗari shida alhaji ran nan ka aiko ga takarda ce ga hannu wannan tamfirin ɗinka ne hannunka ne ka ce ba hannuna ba ni ma ban sani ce to gade shi iri ɗaya a ji a sa kwamfuta ta nuna tun da ɗanka ne jininka ne amma an ka iya rubutu fa sai kai kaza kaza kaza to haka kwamfutan nan akwai buƙatar har yara ƙanana ana koya musu a ABU yan primary a ji ana koya musu ana koya manya a dan bubbuga saboda duniya yanzu ta rikide ta zama in baka bi irin yadda zamanin ka yake ba shikenan al'amura sai samu yanzu kana da kwamfuta kana da telefon ka hada intanet kana ɗakin ka shikenan sai kai ta samun kuɗi sai a ce ai yahudawa ne ke komai da kuɗi nan kwa kasuwanci kake a cikin anan din nan kana da account a banki sai ka buga banki ka ce su aika da kuɗi kamfani kaza ka sai kaya shi kuma kamfanin sai ya aiko maka sai a zuwa ajiye kana kwance a ɗakin ka shikenan sai kai kuma sai ka saka hajarka a cikin intanet kamar nan ne wurin talla duk wanda yake da kwamfuta in ya buga sai ga ga wani alhaji a sabon gari yana sai da kaza yana sai da kaza yana sai da kaza ga lambar waya shiga inda yake nan da nan sai a buga waya don Allah alhaji muna da 'yan mata ne guda goma muke son yadin hijabi ko kuma atamfa kun ga da siyan da sarin da sayarwa duk ani a kwance ne shikenan to shikenan ina kuke wuri kaza to shikenan gashi nan za a kawo sai kuma sai kai waya shagon ka kace yaran ka su diba su kai wuri kaza kudin sai ka ce a tura maka account din kai kuma kana kwance sai dai kawai ka fito an jima ga kana karatun jarida a hannunka kai fas furfurarka tana maiko sai a ce ha yahudawa ne suke aiko musu da kudi yahudawa haji mutane kawai sun zama yan ƙauye wallahi tallahi na daga cikin hanyoyin da mutane kansu ya waye shi yasa muna fatan ba kuma kara ba za ku iya zuwa ko ku sa yayan ku a koya musu iya abubakar computer center kuma akwai na ana koyawa cikin garuruka da sauransu ba haka ba abin sai mana yawa ga talauci kuma ga jahilci samu da kotaro kuma 'ya'yan masu kuɗi su fi mu karatu Allah ya shiryar da mu za mu saurara nan na eh na'am na'am na'am na'am na'am ban gane ya fatan bayar ba yana da mata biyu misali idan yana ɗakin wance sai ya yaya yana shakkar waccan amma kuma ba zai ba wannan haƙinta ba to ita waccan da yake wato saboda yana shakka uwar gidan sai wata biyar bai kula amaryar to gaskiya wannan wajibi ne ya tuba tukuna domin ya yi mugun zalunci abu na ɗaya abu na biyu in ya sake ya mutu a haka ya tabbatar da cewa sai ya shiga wuta kuma wutan ma in zai shige ta cikin wulakanci da kaskanci bangaren jikin shi guda ɗaya ya shanye haka hadisi ya ce mutumin duk da ke da mata biyu ko sama da biyu ya ainihin zalunci ɗaya daga cikinsu ranar kiyama sai ɓari ɗaya nashi ya shagiɗe ya samu paralysis shanyewar jiki sannan sai Allah ya ce ku tura shi wuta na ɗaya kenan na biyu